من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna litinin 20 ga wata na Ramadan hijira shekara 1447 wanda ya dace da tara ga watan uku 2026 muna cikin tafsirin suratul anfal muna ayata mun tsaya ayata 47 ta suratul anfal idan sha Allah yau zamu tashi ayata 48 kayan nan akwai tambayoyi ta farko amsa da na bada tambaya da aka mun ta maganar addu'a wajen bude baki wannan waya mai domin bayani cewa abin da ya wakana ko cikin malaman sunna ne wani ya ce dun wata magana ta addu'a wajen buɗe baki ba ɗaya mai inganci duka ba su inganta ba da adda da ake kawowa banda ta haɓa zama wutar tsoro to shi malamin sunna ne da musamman mai dogara a yi kushurari su da mai dogara ni da warko dai wannan ruwaya daga cikin ruwayoyi na addu'a a dalla kusa alfaz wanda ba su inganta ba irin su wani aftar na magana Allah malaka sun to laka aftar cikin nan sauransu da maganar addu'a ta shan ruwan amma tabbas abu ne tabbatacce misali cikin sunan bin majah sai albani inganta da wani albani na maula na inna da sami da fitirihi da da'awat ma turadda mai azumi yana da addu'a wajen bude baki addu'a da ba mai dawa wannan ruwa albani ya ganta da ruwa haka wannan alhalabi an yi littafin haɗin gwiwa tsakanin salim da ali alhalabi wanda ya sa cikin malaman da almajiran albani mahimman almajiran shi sun yi littafin haɗin gwiwa cikin somon nabi nan ma sun kafa mai tabbatar da ingancin ruwayar hatta da inganta da busiri mata to waye bayan haka na ga fatawa ta usaimin haka ta bin bas akan wannan mas'alar addu'a wajen buɗe baki har tana magana kayan kai buɗe baki ko ko bayan ka sha ruwa ne wannan to ke tore su malamin sunna ba bayan wannan ya ku tambaye shi me madogara shi kenan haka ba mawala eh mun daga madogaran mu labani ya kanta ruwaya can hasan al-halabi haka salim kuma ga wannan malamin malaman su bin ba su min suna magana kan wannan ingancin ruwaya tabbacin mas'ala haka busiri ya inganta ruwaya sanadin ruwaya ya ce hadisi ne kenan Allahu alam shi malamin ya ku bincika me madogaran shi sai wannan iya magana akan mutum ne mai iyali biyu ya yi bulaguro da ɗaya tsawon shekara guda to da ya dawo yanzu ta gidan zai mata wasu kwanaki na musamman shi an aka fi anamsar yana bulaguro da matan shi ya zaɓi guda ko a yi ƙura a yake ma ka daba ce an dawo ta gidan yana mata kwanaki da aka yi yanzu inda ba na koma wani zai a ce amma inda zaman shi kenan ya shiga sabon lissafi gurin ya shiga lissafi da yake ɗaya da ko bibi ne annaba magana ya mata wannan ramuwa kakara'un kwanaki sai maraki ko wannan ya ce yana kiwon dan maraki maraka a gida iya magana a sakan zakar su ne ko? ana ne a takaici dan uwa a nan sallallahu sallam iya magana da hajji da sa'im ba fi kula sa'ima ya ce arba'un ko na talasun shi asalin nassan hadisi da ya kawo magana zakka ta dabbobi annabi ya magana sa'ima dabba wadda take cin bilis ciyawar daji ciyawa Allah ruwan Allah ba na kowa ba ba sai ba kake su ne zakka ta kasu zuwa kansu amma dabba ta gida kiwon gida ka bata da sa da ciyawa ka so ka bata wannan ma ya sheka amma ka ci riba aka musulunci addini ne waye ba wani abakan shi wannan ka riba dole sa abin kiwo da yawa kiwon gida yi ake da kundin da ya ashe kudi sauransu kuma daman shari'a annabi ta sa'ima magabata ta yi magana annabi daman ya magana dabba mai kiwon gida har magabata tana magana za a diba in tana cin na daji tana cin na gida wane yawa a wata shidda wane ne kwanakin da ya yawa a daji ne ko a gari ne suna in ko tana cin daji in a gari yayi yawa za a bar ta ba bata da zakka in na daji ne yawa za ba ta zakka na abin da ta ne gabata kenan gaskiya magana magana kiwon gida ba magana zakka kan shi ko ko sun kai nawa ne kurin gabata abinci kurin abin da kai ya shekara an ka sai da an ka sai da kudin shine zakka ta kama ka ba ba ba da zakka na dabba tuka gida ba ba da ta haka ya magana ya da kare yan wa shi ma haka da abu na mallaka gida ne na mallaka ne ba kasuwa ke ba kare ne na mallaka ne da abu na mallaka ne babu zaka akan shi babu zaka akan gida ko motocin haya ko firigurin neman kuɗi ko menene na neman kuɗi babu zaka akan abin da ake sana'a da shi sai abin da ya kawo in ya tara shekara in ta yi sai a game ya kawo amma a karan kan shi ba shi zakka lalle an samu wasu daga baya in suka radawi Allah shi kanshi daga baya sun yi magana ra'ayi na zamani don haka ce yanzu masu gidajen haya ba sun ba da zakka ba ai talakawa za su shiga matsala kenan za a hana zakka da sauransu shi ne albani ke cewa to shi ka dora mai kudi abin Allah bai dora mishi ba dai malami sun mai radi kan ra'ayi ne babu nassi yace a cikin makabata da jimawa ta lokacin sahabbai ana haye gidaje tun ba za ka hana haye gidaje ba ba taɓa samun ɗaya cikin magabata ba cikin wannan akwai saɓanin fiƙiyu a nafiya malakiya shafiya babu cikin magabata ɗaya wanda aka samu a wani yan warko ne taɓa kawo magana a hudda kuɗin haya na gida a ba da haya zakka gidan haya kuɗin gidan ake haya a bar zakka shi babu wani magana ra'ayi ne na yan baya suka kawo suka sa cikin addini cewa masu gidajen haya ya tilasta gidajen ko gida nawa gare ka ya kai hudu zakka su wannan ra'ayi ne gida ba shi da zakka gidan haya da mota haya jigila ba ta da zakka gaskiya magana kuma can dama ana haya doki ana haya jaki da ana haya su ba wanda ka ci maka ba ta da hudu auda zakai zakar su a takaice babu zakka akan gidan haya ko mota ta jigila ko firgon haya duk wannan abin da kawo ne in ya shekara a hudu zakka gaskiya magana kenan sai abin da ake magana misali mutum yana da gida sai sai da gidan yanzu da na mallaka ne bukatar zaka sai da shi to yanzu yau ɗan miliyan 20 sai da gidan ayo babu zaka kan shi sai baduwar haka in kudin sun shekare eh mu kuma shekare ba kuma shikenan in ka shekara ya sai wani abu daban shi eh kudin ne an ka sa su misali yanzu ina hudu zaka yau misali da shirin wata ramadan eh na sai da gidan wannan jiya ko shekaran jiya sun shiga zakka tun dina ne zakka ta zo ta asko su tun shiga zakka ta ta yi kun gane ko amma na sai na hudu zakka yau da yaban 20 ga wata jibiyan sai gidan mai 20 ta alaka kan bani kun gane wannan ne ko sai wannan iya tambaya yakan ga ana rasan sabon alama bi 20 suna da wuri alama ya ga ana wata sallah raka'a bayan tarawih yan uwa a takaice magana ta raka'a da ake yi wanda sallar da ake yi raka'o'i za a yi tarawihi raka'a goma sai ya lamta kai zuwa nasi kuma sai a yi raka'a a wataran hudu wataran goma har ishirin ana yi ita kullum raka'a da akwai ta kowane dare daren ishirin da daren goma daren waye daban-daban take yawon shanin bayanin maganin wannan raka'a da ake mu a nan kasashenmu nan kamar nijar nijar ma a da magaran a da magaran sauran garuruwa ba san ta ba ko su masu dama dama sai su ka an kare liman ya ga muku yau raka kaza ce kun gida ku ga muku amma yin ta practical a yakace practical da magara ko ko ko wani da magara ya je wani gari ya kawo ta kenan ba sunna bace dama kuma abin da aka bincika a na wata rana a tailakin Nijar malam Musa yake gara magana a tailaka ya ce wani abu sallata ta inda magara da makaranta shi wani gajiya ba da magare ne wani musa ne daga a tailaka ya ce magana a takaice haka ne ba ta da wani tushe kuma bangaren malaman masu binciken isnadi ko ruwaya wannan raka da ake cewa isnadi ko mai rauni babu karya ce ko aka shirya ba ta isnadi ko da ifi bincike da aka yi ba wata sanadi kurin shiri ne aka shirya fadala da na kaza raka a kaza fadala kaza mun sha kaku misali ha akwai raka da ake duk wata nawa ce da ake ba raka a shidda ba ka ladan annan musa da haruna kama ka san ƙarya ce ko ba gaba ba annan musa haruna hawa da annaba ba sa cikin ladan musa ba wa ba ka ladan su kana zaman haka nan gurin raka a shidda hawa dan uwa to da mun shiri ne da mun shiri na bata da bata da tushe gaskiya magana kurin yan uwa abinda ka ba za su gane sallar mai tushe mai asali ita suke ba kai sai ta lalace alam zaka zuwa nasi minti goma sun kare sai wacce minti ishirin wannan suka ta ashamcin wannan wannan tarawih ita ya kamata ku gyara ku tsaya ku yi ta doguwa cikin nutsuwa duk ta wani kwashe kwashe raka wannan ta ya ya da gaggawa su kare ta akan da alam zaka zuwa nasi an kare ya raka kuma ita ce mai tsawo ita ce mai farala to wannan farala banza ce wannan mai kurkure ne ita ce mai faralai wannan tarawih wannan asham ita ce ashamkin wannan ita ce mai asali ita kamata ku tsaya ku yi ta kyau ku gyara ta a yi ta doguwa a ji ba ana yi Allah taimake mu sai ta ƙarshe wadda ake yi juma'a ƙarshen azumi ana taruwa unguwa unguwa ita ma duk alwaɗin ce ita ma bata ruwa ya kwame rauni ta ƙarya kwashe kwashe ne duk abu ne masu tushe a littawai na fa'ida majamun fa'id waye na niyya kwame malami ya rubuta lada kaza an kai ladan waye sallah ta shekara saba'in duk yi shiri ne ba ɗaya mai inganci daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu kurin shiri ne kurin ba ta inganci Allah mu bismillah
وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا شمن من كلام تاتاشي وانا آية وانا بيان يا جبات عديد Allah ya ba mu labarin ko hali da yawa masu imani kakku zamanto irin masu hutawa da girman kai da isa da gwada ma duniya su wani abu ne kuma sun fito da su kange mutane ga addinin Allah to Allah yake ba labarin wani abu da yawa kana gare su a yage wannan na bada wa id zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum ka ambata mutane lokacin da shedan ya kawata musu wannan aiki nasu na ya kar addinin Allah وقال لا غالب لكم اليوم من الناس na abin da ya zo ruwayoyi daga dima da tafsiri masu tafsiri da asar da sunna suna kawo ruwaya a taifin kasir ya kawo sai marka da malaman na maganar cewa ya tabbata a aikace suna kama ma'ana ce a shaidan ya zo da siffa ta mutane wajen kwarai shawa da tawagashi akan cewa ya zo da sufa ta suraka cikin sahabbai akwai wani suraka ibn malik suraka ibn malik suraka cikin iya cikin shugabannin larabawa wanda sanannen da suraka wanda shine ma lokacin da annabi sallallahu alaihi zai hijira shine ya ɗauki ya biyi gaba ya tsinka annabi sallallahu da abubakar zai kamo su ya ba qurayshawa kusan an wa annabi wanted qurayshawa sun sa raƙumi ɗari. wanda ka abubakar ko annabi ko guda kawo karan da kumi dari ka kawo shi dare ko gawo su wannan an yada cikin kakar makka da hanya ma duk wannan kauyuka an yada duk wanda ka abubakar ko ko muhammad kun yada kumi dari ka kasa a mace ko gawo su ka ko daren su to suraka iya daga cikin shugabannin al'umma iya cikin majalisun su sai labarin ya kai gare su sai suraka sai ji wani ya ce anya na go su duhu duhu a can anya ba so nawa nake na ma bane ba an yaba su bane ba to sauraka soke shi da ya ci kwantarakin shi kadai sai ta kai ba wannan san suwaye ba wannan ne mutaba ba shi bane ba ya bata magana da aka dan jiwa ana hira sai zagi shi kadai je dauki doki a da makaman shi kun yi bisu kun sukin abubakar ne da adanin sa da sanama da darake su shi ne ayya kaiwa gare su sai kasa sai ta kama dokin shi a bakin gwiwa ya sa kona abu ya sa kara ce ka saka karɓar Allah Allah da mutum koma babban nabin ka ka saka ma saka mun doki na ya saki doki shi ko he komo kai da su uku ana ya tabbata abin wannan gaskiya da ba ba sa bane ba doki ka ya gashi ka su gurin gaba ka musa gurin sai kun doki kan kun he kawai ta rike gurin shine a lokacin nan Allah sallallahu alaihi wasallam tattauna shi dai ya bashi amana sai ya koma annabi annabi ce suraka sauraka mai za ka ce inda aka ɗora ma kamban kisara a kan kai ta wani kisara a san kisa a lokacin zamanin su ne suke kamar shi amurka shugaban amurka abu ya ce wani kisra ya ce annabi mai magana kyale shi ya tafiye shi karshe ne suraka ya musulunta ya shiga cikin toga ta musulmi annabi sallallahu ya bar duniya ba abin da aka yi abubakar ya bar duniya umar ya bar duniya umar kai a cikin halifanci ana yakin fafatawa da farisa allah ba da nasara aka karya kisra aka ɗauko hular ta sarauta ka sana hular ta da lu'ulu da gwal lu'ulu ne sauransu ba ba zinariya ba wannan karama kuɗi nasu lu'ulu ne zaba jada a cikin abin hular su ta sarauta sai ga shi kurin allah karya shi an ɗauko kayan nashi da warwaran da hulai da wai an kawo madinin umar iya zama ka aka aji umar ya kabbara musulunci da musulunci kenan umar suna ta da wani magana ya ce ina tura ya nan musu raka ina suraka yake suraka yazo mun roka ya daura a saman kai shi abinda annabi tunda annabi annabi ya gulfa kusan musulunci Allah ya ce kaza ko Allah ya shirya kashi ba mai hanawa annabi ya wannan magana iya cikin halin gudu iya neman tserewa daga makka ta madina ba yawa suraka wannan magana maka shi ban shekaru annabi ya kuma ga alamata tabbata to muna magana suraka kenan iblis ya zo ma shawa. a siffa kamar zama suraka ne da tawagar shi za su kama musu a je yakin badar shi ne magana kenan ana shi na wani ayat ke magana kansu Allah ya ce wa idzaina lahum shaytanu amalan lokacin da shaytan ya kawata musu aikin su wa qala la ghaliba lakum yawmin nas ai a yau ku je ka ku yarda a a yau ba mu cin ku nasara ba mu cinye goyen eh wa inni jaru lakum ni ma nan bana ni ma zan nake nazo kama muku yace musu nazo zan kama muku da mu za a yi kuma da tawagashi haka ya musu wannan rudu ya zuga su ga gudunmuwa Allah ce falamma tara atal fi'atan lokacin da wannan kungiya biyu shawa da musulmi suka hadu nakasa ala qibai da shi aka zo suna tare sai suka yaja da baya wata ruwa da take wannan kata sai ɗaya suka tare da shi ya rike na shi na naka narka gabar narka ta iya da mai sun ga alama tsiri soke tsiri alama so suke sun ga alama gudu zai babar da yake yi wata kissa wani wani kissa ta ke bada da malam da matar shi suna cikin kara ya ji alama katta kamar yan wushi ya ta iya zage wando ya haka sai malam gudu zaka ba ya ce insha Allah kisa da ka ta tarifa ce gata kenan da suka ga iya baya baya kenan gudu suka ce ina raka to anan ne sai ce inni bari'un minkum anan zai ce ka an ce sai ya tsaya ko ka ce ka zo kama mu yanzu zaka tsaka gudu yace inni bari'un minkum inni bari'un minkum ba ni ba kuwa inni bari'un minkum kenan yanzu ya tawaye nan menene ya waka lokacin da yaki garagaran ya kama sun zo gab ga mutum sun zo ko sai buga ba abin da sai ya bugawa anan ne nace menene yace inni bari'un minkum ni ba ni ba kuwa na kubuta da ku inni ara ma la tarau dan malaku sun bada shi ya gani yace ina ga abin da ku ba ku gani wawaye ina gani kan bai ta shi shiga shiga layi malaku ya saka shi eh yace inni ara ma la tarau ina ga abin da ku ba ku gani ina gani abin da ba ku gani na kenan bai wa da su yace inni akhafu Allah na tsoron Allah tsoron kamun Allah lana azaba da aka ba sauran shi ne ba tsoron Allah ba da na takawa ba a iya tsoron azabar Allah ina tsoron Allah ya kama ni kenan Allah mai mana mai azaba yace kenan ba ni ba ku eh ninni arama la taraw ina ga abin da ba ku gani inni akhafu la ina tsoron Allah shi kuma wallahu shadidul qab Allah mai tsanin hukuma ne to kaga nan da kenan ya tura su sai da aka dangadan kuma ya bar su ya zuga ta kai su hukumin hawa ya kai su ga daidai bugawa annan hejin ne kuma magana kana ai haka ai ta kawo tabbas haka yi wa kana
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم idh yaqulu lil munafiquna wal ladina fi qulubihim marad ana cikin wannan hali sai ga su ga wasu a wani bangare a wannan hali yace lokacin da munafukai da wanda suke da raunin imani akwai shakka kan imaninsu an musulunta ba munafukai bane ba amma hanzu ba samu nutsuwa suna ga abin hanzu zai ba kata bane ba ba samu nutsuwa ba suna da cuta ta shakka game da imaninsu me suke cewa agarra haula dinuhum suna ga musulmi kurin imaninsu ne ma na yi rudu sai turamfansu in ba shi ba ina ku ina ya ga shawa ina ku ina yaƙi da ƙurashawa suna kamar su musulmi sun yanzu da kansu imaninsu ne yau da su ya sa su hannun hallaka ina ku ina yaƙi wa tanka da ƙurashawa na hannun haka suka ga cewa gar haula dinum wannan addinin su ne rude su suna ga su imanin su za su nasara haka jiske kamar hira ce jiske bai wa ta nasara haka suke hudu munahu kana wannan kalma ce ta munahuki da mara imani suna ga bai wa da bai nasara ga masu imani shine Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah su suna ake da kullun zahiri ake da material da zahiri bai ake da imani magana hakika na imani Allah ya ce wanda ya dogara ga Allah to fa inna Allah azizun hakim Allah mabuwayi ne mana ba abin da ke gagara Allah kuma Allah hakim Allah komai a cikin tsari Allah mai hikima ne eh cikin komai a cikin cikin tsari abin da mutum kaga bai wayi wazi ci gaba
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق نعم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم Allah ya ce wa lautara ya tafi lazin kafar inda kaga lokacin da mala'ihu ke ɗaukar ran kahurai mana da kaga abin mamaki da kaga abin tashin hankali na su a gaya maka hurgitarwar da irin bala'in da yau kana inda kaga lokacin da mala'iku ke ɗaukar ran kahurai kuma Allah ya ce wa lautara idil mujrimun fi gamunatil maut ulmanatu basitu aydihim akhrijuu anfusakum abin da kina akwai tashin hankali da kyau kana wajen ɗaukar marasa imani da haka ran cikin tashin hankali da bala'i Allah ce inda kaga iz ya tawaffal ladina kafaru malaika lokacin da malaiku ke ɗaukar ran kahure ya diribun wujuhum adbarun tun daga duniya kan su mutu za har jibga su suna bugun su gaba da baya eh an ce ta huska da ta kashin an ce iya Allah iya kinaya da dabara wannan kenan ta bayan kenan za a buge su gaba da baya za su rashin kashi kan zuba duniya ya hana ba su kashi haka Allah ce ya dirwa juhamu a dabarau a suna bugun huskarsu da bayansu kuma suna musu magana ta da hankali wa zuku azabar hali waɗannan na azaba ta ƙuna kuma nan bayan ta duniya kuma ta lafiya tana zuwa Allah ya ce zalika bima qaddamata aydikum ana ga musu wannan abin da ake muku na azabawa ba an muku mun haka kurin haka ko tun zalunci a sakamakon abin da hannun ku aikata ma'ana abin da ku aikata ne wa domin wani kula ka magana ai dukkan hannu hannu hannu mai dan adam shi yawan aikatawa ba anan ne ku abin da ba anan ne hannu aikata ba kuna abin da ku gani ne zan ga ummi dan adam in ta ku bi aka kaga har ku hannu zai ko ina ce da hannun bai da abin da komai hannu ke mai kara ana hannu ne abin da ya motsi a cikin a cikin shi a cikin hannu hannu sai ka magana abin da hannun ku aikata ma'ana abin da kuka aikata ne sakamakon aikin ku ne kuma wa annan Allah laysa bi zallamin lil abid Allah bai zalunta bawa da abin da an bawa Allah ya ma bawa sakamakon ake shi Allah bai zalunta bayin shi
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب
كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب wannan imma ana magana a nan halin waɗannan kawurai na ƙorisha ko da annabi ya samu halinsu irin hali ne na fir'auna da jama'a shi da sauran kahure da aka yi kahin fir'auna ya zo wajen hada da addinin Allah wajen kafirce ma'ayon Allah su ma irin na farko ne eh kamar yadda wancan suka yi fir'auna min kabalin don suka zo kahin fir'auna me suka kafaru bi ayatillah sun kafirce ma'ayon Allah fa akhadahum Allah bi dhunubihim Allah ya kama su dalilin laihin su na kafirce ma ayoyin Allah shi kuma Allah ba ruwan shi da ikon da karhinka da daulaka inna Allah qawiyyun shadidul iqab Allah mai tsananin karhi ne zai kama ya karya kuma Allah mai tsananin hukuma ne kenan ba wani karhin da zai gagara Allah
ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم نعم ذلك وانا ابن da Allah ya musu dan wadomin kwarai sha kowa san inda suka samu gatanci Allah ya ba maka wani aminci wanda ba a kai mata hari Allah ya azurta su da kayan marmar abubuwa da ya labar da gatanci da Allah musu amma wannan ni'imar ba su haka ma Allah ba da abin da ya dace su shi ne yanzu Allah ya musu wannan jarrabawa ya karya su aka karya su aka wulakanta da su suka yi wannan bannan suka gani a yakin badar to Allah ce dama sunnar Allah ce zalika bi anna la lam yukum ni'mata ana ma ala qawmi Allah sunnar Allah cikin bayi lam yaku mughayyira ni'matan anama ala qawmin Allah bai canza bai zaman to bai yana canza ni'ima da yawa mutane haka kurum hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai su in sun canza ta sun canza halin su nan yanda aka ma mai maganar fir'auna da yan bayan shi bayan labarin fir'auna Allah ta kamtar ku min zanatin wa'uyunun sun sun da kamtar ku min zanatin wa'uyunun wa zuru'in wa maqamin karim Allah balla bare baya sun wuta Allah hutar daga ni'ima da ya musu ta ruwa idanun ruwa da garake da gonakai Allah ya hudda fir'auna da jama'a shi aka aka zirmi su a cikin roko to wannan sunnar Allah ce in ka kangare mu Allah Allah sai amshi ni'ima haka amma haka kullun zika haka Allah bai amshi ni'ima da yawa mutane sai su in san canza abin da ke tare da su shine zalika bi anna la lam yakum mughayyiran ni'mata alama ala qawmin Allah bai canza ni'ima da yawa mutane hatta yughayyiru ma bi anfusihim yasu sun canza abin da yake tare da su wa anna Allah samiun alim kuma Allah mai ji ne kuma masani ne game da bayan shi كداب آل فرعون كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين كداب آل فرعون والذين من قبلهم وان أمم متاك شامدا من كان تاتي رزقهم أن كارتا نما لمن أتشوى لمن تفسير كداب تبيو تهركو إرن حال وإنم متاني irin halin fir'auna ne da jama'a shi aka ba mu labari amma ga yanda Allah ya dasu nan kuma da ba ali fir'auna wanda muka a nan a nan kuma yanda Allah yayi da fir'auna ne da jama'a shi kuma aka ga mana can halin fir'auna da jama'a shi shine halin kahuranka nan kuma ana ga mu yanda Allah ya bi yadda ya gama da fir'auna da wanda suka zo kashe shi haka su ma wannan me layin su ma wancan kadzabu bi ayati rabbihim sun karyatar da ayoyin ubangijin su fa halakanahum bi dunubihim muka halakar da su dalilin laifin su ba da wannan ba wa aghraqna ala fir'aun muka dirmiyar da jama'al fir'auna a cikin teku cewa kullun kanu zalimin kowace kin da wancan fir'auna da wani kahin cikin da wannan kin duka dai kowa a zalimi ne dalilin zalimta kansa ne yasa Allah musu haka kowa dalilin zalimta kanshi ne Allah ya kana haka Allah mushi kuna akan zalunci shine azalimin kanshi Allah ce gaba inna sharrad dawabi inda Allah alladhina kafaru fahum la yu'minun الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون
التي إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون تبس mai sharrin abin da yake tahiya a saman ƙasa shi nan dabba duk abin da ta saman dabba ne to mahi sharrin halittun da saman ƙasa su wane ne alladina kafaru kafiri mahi sharrin halittar wanda Allah ya yi hushi da shi bawa ne na Allah amma ya butulce mu Allah ba wani abu ɗaya na shi yin shi aka yi ba wani abu ɗaya da yake rayuwa da nashi ne ko ne mishi Allah ya kayan shi ya yi shi rayuwar da ke kanta babu wani abu ɗaya na wani ba na Allah ba ni ma abin da ke rayuwa da kanshi duka na Allah ne gaba ɗaya amma ya ce a'a me ya wata butulci alkufur butulci ne shi ne butulci ne da haka kwarai akwai ta'addanci ga mutum yawan Allah ta waye kai matsayinka na bawa na Allah ba wani abu ɗaya naka ba ɗaya da ka dogara za ka yi rayuwar shi wani ke na wani ne ko fitinka ne gaba ɗayan ka sama ƙasa gaba ɗayan Allah ne gaba ɗaya ka ba wani abu ɗaya na babanka wani uwarka eh kowa kai gankur kowa kai ganka kowa kai ganka hawa ka ubanka haka ta gankur ba da suka yi suka yi suka aka liga maka hanci ko baki su suka haɗin gwiwa ko gwiwa ko ko hannu ba ba ɗaya haka suka ganka kurin kama ka kan kama kan ka kan kowa kai kan shi to me a cikin haka kuma amma wanda ya maka wani halittar kun bayan ya yi bid'a da mushi kenan yanzu shi ya yi ka amma ka dama ka kai nemocinka da ruwanka da abincinka da izikarka kai kawa kanka su ba kanka ba su ma ba wanda ya maka ba a tsaya bayan wani kike ma Allah har yau ba wani abu da dan adam ke rayuwa da shi dan da ruwan rayuwa wanda ke hannun wani wani ke yi ko ta kasa take yi ba wani wanda yake iya ɗaya wanda ke da ruwan rayuwa ko iska oxygen kin ce ko abincin da ta rayu ne fata alimentaki ne wani abubuwa suka rayuwa gaba daya ba wani abu ɗaya da wani yake yi sai dai ɗauko na Allah ya ci kuma ya ma Allah shigantaka na adam kenan na kenan na adam shi da kware butulci ne mutum ya ma Allah kafurci kware shiga kudin haƙurin Allah ne Allah halim ne amma shi ba mutum ya za Allah bar mutum ga Allah shigantaka ya za a yi amma Allah ya kyale ka ka aikace ka yi ina kallon ka sa kake mamaki kurin da abin da Allah maka wuri sai Allah ka ce mahi sharrin abin da ka ce saman kasa kafuri wanda yake baya imani da Allah to Allah ke hadin halin wa'annan kafuran allazina ahatta minhum thumma yaquduna ahadahum fi kulli amma fi kulli maratin hum la yattaqun to daga cikin halin kafurai na basu ba su da amana Allah ya ce su ne wanda allazina a hatta minum su wanda ka ɗauki alƙawalin zama lahiya da su musamman salasalama da ya zo madina ya isu ko yahudawa banu nadir banu ƙwareza banu kainuka wannan jama'a ce ta yahudawa ƙabilun daban-daban na yahudawa ginannu a kewayen madina mana da ya zo hida aka zamna aka yi da jijiniya shi da su za a yi haɗin mana da abin da sa madina tare ba ma taɓa ku ba ma taɓa mu ba a gamuwa da ku a mana a yake mu haka aka sa hannu kowa yarda amma ji ba abin da ya ɗauka na tun daga banu najir irin banu kainuka irin abin suka kai gashi allah ya kori a kori aka watsa banu najir aka musu jala aka kori banu kainuka wanda su da banu kainuka abin suka yi annabi sai rasulullah yazo za a tattauna yawa ko za su yi imani cikin manyan garin su ashe su sun shirya da wasu matasa a saman ginin in za a zamana da katar dutse za su sako mishi za su sako mishi dutsen za kashe shi ya kama hanya malaka ba shi labarin abin da ya wakana annabi ya dawo shine tura maza ce da sarki na ba ku ba da ba wani cikin banu da su kuma a cikin akwai zaman lahiya akan mace guda ya ƙita shi cin mutunci mace guda ta je kaso su musulma wajen wani makeri sai suka danne tana zamanin ya aka ɗora wani abu ya aka danne hijabinta ba ta sani ba tana tsayuwa kurin hijizar wani abu yasa annabi ce ba mu ba mu ba ku ba zama mu da ku musulun jira ya ka musulina akan wani cin mutunci suka mata annabi ya abu aka aka fafata su su ma kore su ga madina banu kureza ne sunan baya wanda aka fita labarin shekarun jeko kenan halin su kenan ba sa cika alƙawari allazina ahadda minhu idan kai alƙawari su sun mayan quduna ada suna warware alƙawarin da kuke su kenan ba sa cika alƙawari duk lokacin da aka haka suke halin su kenan ita hum la taqul man ma dan wace hum la taqul ba sa jin tsoron Allah ba sa ke ba sa ke amana ko alƙawari da kai su halin su kenan to wa'ina mutane mai Allah ce فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون نعم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين na'am na hukumci ne mai zagi Allah ya akan mai warware alƙawari duk maciyin amana wanda ke warware alƙawari a mai hukumci mai tsanani Allah ya ce fa in ma tataqaffannahum fil harb in har kuka samu damar cin nasara akan su yaƙi gama ku kuka samu dama kansu fasharrid bihim man khalfahum kamar su uquba ataka tamna aya a tabbata tsakowa da ta tsoro a bigi a musu bugun da wani dan bayan sa wani bai irin shi ba fasharrid bihim man ma tasharid kamar su kamar kamar su uquba dan wani ma wanda ba su bai da kidar su da kansu نعم shine fasharar bi man khalfahum la'allahum yadhakkarun dan su tuna wani kai irin aikin su nake Allah bada ma aka masu a musu hukuma mai zai sai annabi sallama yawa banu nadir aka wada su aka wada banu kai nuka banu kudu na labarin da banu kureza wanda aka zo hukuncin da aka musu da annabi ya ce sa'ad ya hukuncin da aka akan bakwai ko me aka musu a ce aka a kawo kaso garin duk wani wanda ya balaga ya gashin gaba ta ka duk wanda ya balaga haka duk wanda ya balaga za a kai namiji a yanka a kasuwar a hannu aka kayan kasu ta kamo namiji ya ke gano an ba mu san shekarun ka ba ba san shekarun mutane ba an kawo namiji budin bai hude ya ji ba ya gashin gaba an ji ba ya ya mai zuru an gashi gashin gaba ya ce kusa shi layi ya kashe shi an mai gashin gaba ba yan bai balaga ba ya bar shi haka aka musu aka raba mata da yara haka aka musu dan ke wani abu da aka musu dan kan wani tsari cin amana ce yace nan ya ce wa in ma ta hafanna min qaumin khiyanatan fanzid ilaihim ala sawa to wannan abu ne iya wa kana so dewa a doki alƙawali na amana na zama lahiya ya sawarware halin ka hore ne to amma san Allah bai san yaudara kan ku ɗauki hujja eh su wani san warware ba ta warwarewa ku je ku yi zamba Allah hana ba magana zamba shi ne Allah ya ce wa in ma takhafanna min qaumin khiyana ko da kun ji tsoron wasu cikin wani kuka sa hannu suna amana wani kuka yi amana da su ko da kun yi zamanin za su warware alƙawari Allah ta fambif ilaihim ala sawa ko ku kewaya ku yaudare su ku je ku kai hari ku ce a ku- ku- ku- a wannan kun sa hannu ba ku alƙawari to ku gaya musu fambif ilaihim ala sawa ku gaya musu san ce to mu da ku mu da ku babu amana mun gano komai da rani su san da cewa tsakanin ku da su babu alƙawari shi magana kenan fambit ilayhim ala sawa ku su kuma abin kun sa hannu da ba zama na ko to zo mun mun kiya mun yarda wani abin mun sa hannu da ku na zama lahiya da gayo babu shi kuma kowa sai mu kina gaban mu da ku sai ba fatawa shi ta da ma'auya ina fi suyan cikin kusan shine ya kirun wanda shine har iya cikin suka har tsallaka hawan teku iya cikin irin wannan abin ne game da shi yau sai ya saurare yau sai turori ran nan yace ku bari kun ya kama hanya ta wani gari yace za mu je misali an sa hannu wata guda radda delin zai kare yace mu je mu kwana bakin garin delin iya karewa wuf sai mu fada garin ba sani ba an yi misali an yi misali magana zama lafiya na wata guda ko kaga a zahiri ai wata guda kare bayan shi ne ka hari a nan a ciki akwai akwai amr bin abbas a cikin sahabbai ne sai ya gane ma'auya iya so shiga da ba iya ya ma'auya na kadar na kadar ya iya kan har ya kai gare shi ana lahiya tsoho na kadar babu yaudara babu yaudara sun ce ya ce me aka yi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ni labarin ya kawo ni kamin wani aya. annabi ya ce idan kuna da alƙawarin zama lahiya da jama'a ko kun tuhumi wani abu nasu kar ku musu zamba ku gaya musu mu da ku yi wa alƙawari to kana gaba a yaki shi ke mawuya ya mai ƙauya shi ke za ka saka yaro ke musulunci bai daidai yaudara ba na makaranta misali huzaifa abin neman da baban shi sun yi hijira daga makka a hanya ƙunshe suka masu suna hanyar zawa ga su a hannun ƙwarin shawar shi da baban shi su kuma su hijira ne da kyalin su to za mu sake ku amma ku ɗauki alkawari ba za a gamu da ku ba a yaƙe mu suka ce sun yarda huzaifa ya kamo hanya ya sa annabi annabi a kusan annabi a badar annabi ya buƙatar jama'a dan can ya hutu bito da yaƙi ba yaƙi zama yaƙi annabi ya buƙatar jama'a sai ga huzaifa ya zo ya suko annabi a badar ya rasulullahi gashi mun zo ya kuka yi da su ya ce ai mun shiga hannunsu amma daga baya sun bar mu sun ce amma ka a game da mu a yaƙi mace mun ɗauka annabi ce ku cika musu alƙawarin su kuka ba ma buƙatar ku muka za mu dogara ga Allah mai yaƙe su ku ta yi ku annabi ce ma Huzaifa ta yi shi da baban shi ban buƙatar ku alƙawari ko ka hori ne ka cika alƙawari a takaice kenan Muawiya wani abin da ya niyya ya wasa kenan a musulunci ko da kuna shi alaka ta wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan ko da kuna tsoron ha'inci daga wata jama'a da kuka alƙawarin zama lafiya da su to kakku yaudare su fambin ilayhim ala kawa ku saki alƙawalin ku warware alƙawali akan kowa ya san mu da ku zuwa zama laya mu daga bayan iya ga ayyaki inna la la yuhibbul kha'inin Allah bai san ha'inci bai san ha'ini to ya tara kakku ha'inci wani ha'inci ne wadara eh ci gaba ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون na'am nan kuma Allah subhanahu wataala iya cewa la yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yujizun kada an yi bada an kashe na kashewa sun koma gida ba ci sa yake ba ba na ba kama su ba tun da garin san sarka abin su ba to kada su wanda suke saura su yi tsammanin su ma sun tsirawa kada wanda suka kafirce mala su yi tsammanin ai su kamar sun sha tun sun koma gidan kare a Allah ta la yujizu ba ta gagara Allah wa ke wanda aka shi an kace wanda aka kama an kama wanda suka tsaye da ke ma ba su tsira ba ba su sha ba Allah ce la yujizu ba su gagara Allah ba san da haka nan kuma Allah ta wa'idu lahum وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون نعم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل Allah umarni ke ba masu masuwa masu imani yake ba ku umarni wa'idu lahum ku musu tattali suwa kawure ku musulmi ku yi tattali yace mastata'atu baki iyawo duk baki ilimi baki kokarinka da dukiya da komai kari ku yi tattali kuma ce min kuwatin na kayan kari annan sallar sallar ya kanta wani aya kan mimbari ya ce ala inna alquwwata arramai ala inna alquwwata arramai karhin da ake takuta tala yace abun halbi abun halbi annabi kibi yace mashi yace kurin misil ne bindiga ce duka za mu halbi bindiga ce misilkin ce duk wani abun halbi duk wani abun halbi ya takuta tara annabi ta arramai kurin abun ciwo abun halbi kurin annabi ce abun halbi wani shi ya ce wani ce aya da musulmi suka bar da yawa suka bar aiki da ita kun mataka ku bar wannan aye to in wani rashin ya ka daga neman kaya kuma ka sai a jan wajen gaba ka rashin ma abu akwai ma rashin tunani ka ce makiyin ka sai maka bindiga kalbe shi ya da wahala an ce wannan musulmi suka bar aiki da wannan abun lazim ki musulmi ne umarnin Allah ne ba mu duk abin da muka mallaka ba ki iyawa mun mallaki makamai na halbi kerawa ce zai wani yau jirgin ake a duniya ba shi wani ake yau jirgin da ake ta ira da wani da tura wani abu shi ne sun hango ta mulki wani abu kuma hadari ne suna ga hadari ne a bar taron su in wasu inda ce misali yanzu kan raba gaba da kafa ka kamar iran abun haka ne da ce yadda ta wannan iran ke take ciwon wani bala'i take suna makaman wannan da take kera take wane ne inda a ce saudiya haka take katar haka take dubai haka take bari haka take masar haka take da allah an tagare mu a ce haka take kuma komai allah mu da kamata na duke da komai zana iya yi amma sakaki kin bin umarnin allah sai ka je ga an ara maka adiba mai dan dama dama a baka eh nasu mai babban ya iya wajen su kan suna mana su wannan yawan umarnin Allah ne da haka yana ce musulmi Allah wasu umarni ba ci iya wuka ci dalilin mata da atumanta mata da atu kiyan ba ci iya waka ko kashe mu ku yi makamai kuma muka illa da Allah ke wanda dalilin da Allah ya ci hakin ya ce yayi bayan ya ce mi kota mu mirba da khair ai a da dawakai ne yanzu shar da kwamba ne girda biyo ne abin da girda ne ga sanan ko shar da kwamba ne yanzu za mu ce jirage yaƙi ne iri iri yayi za ta kai majirage ma ana jirgi ma da ba ma kuma budurwa ba dan kare mashi ba kalibo ban za ba kowa ciki mashin sai idan tai ba sai a harba je kullun je hada gini ya kashe shi da masoki da mai hado da mu shi ba ba shi ba bukata da huce soke hado kamikaz eh akwai kamikaz shi kun ya hada da ma da yake da mu daidai ne ya hada kuran kwalibo shi da masoki hado tun da wai kamata a ce mun yi shi kuma Allah mi duk kayan da ce ya ce abu da ce abun hawa ce ribat al-khalid da kai ne yake a wancan zamani yanzu ga shaida kwambace da gasar su da jira gani ga sana ya Allah ka ce da Allah ya ce ku yi tattalin ƙarhi makamai na yakin sai ya ce turhibuna bihi aduwallahu aduwakum kaji kenan mataka kun mallaki wannan abun za ku tsoratar za ku razanar da makiyan Allah makiyanku cikin tsoro suke tabbas amma ba ku da su a banzan sa kun samu kallon banza eh amma mutum sun suka sa akwai abu a hannunku akwai makaman yakin kun mallaka dole su dole su tsoron ku dole su tsoron ku dole ne dan ba ku da shi kun san banza ne shine ku shine matsala ku kenan wani wannan mun Allah Allah ya ce eh ku tattalin kayan yaki ba kin ita ko me Allah ya ce mustata'atu kala ka yanke ba kenan kuma wannan umarni ne Allah ya ce kenan dilloci da muka yi rauni muka ki kenan muna da illa mun baro ya kenan in abu haib ya zo ba me Allah ce wa idulun ko kaga ba yake ma akahin ya zo aka ce ayi tattali kenan ba a yaƙi ba kayan yaƙi ba a zuwa yaƙi ba kayan yaƙi a yaƙi yaƙi yaƙi zuwa yaƙi ba zuwa ba zuwa ba kaya sai Allah muka yi muku umarni wa idulun kuma su tattali kenan kayan yaƙi tashi ku shirya eh ku shirya kayan ku aje suna ga suna hange abin wani wajen ku za su tsorata ce za turhibu nabi aduwwan la wa aduwakum ku tsoratar da makiyan Allah makiyan ku yace wa akharin min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamuhum yace yanzu wanda suke tare da ku yanzu suna ga abin da yake hannunku wannan ku sani ko yace da na yanzu wanda kuke gani abakan adawa ku na hili da ma wasu da ba za su a gaba ba da ma ku san su ba Allah ya san su suka labarin ku ga wani ko mallaka tul tsorata ba sa wasa su kama ku hari sun san matsayin ku eh yace la ta'lamunam ku ba ku san su ba amma Allah ya alamu Allah san su wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah yufi ilaykum fala jama'a mun kishi hankali ka ku tsoron kashi kudi kan kan tattalin yaki ka ku tsoron kashe kudi Allah ta duk abin da ku kashe fi sabilillah babu asara yufi ilaykum Allah zai cika muku ladan ku zai mai gurbin a kashe kudi a yi makamai a kashe kudi a shirya yaƙi ka yaƙi ya ce wa matun fi komin shayin duk abin da ko kashe na wani abu fi sabtika a daɗaɗa addinin Allah yi wafa ilaikum Allah zai cika muku ladan ku wa an tum la tuzulamun ba a zalunta ku da komi ci gaba alamu wa in janahu lis-salmi faynah laha wa tawakkal 'ala Allah na'am إنه هو السميع العليم na'am wa in janahu lis-salm wa in janahu lis-salm fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah nan menene zai iya wakana ka wuri su tsorata su zo neman wajenku a yi sulhu Allah ce wa in jana da salim in suka karkata wajen a yi sulhu fashi na halaha kaka ce a duk kun tsorata ne kun wane ne a Allah ce kai ma ka mai kauya ka karkata a yi sulhu Eh, shi Allah ba yaƙi so a soke a zazzurci ne ba yaƙi da ruwa ce in ta zo ne yaƙi sai in ta shi da makanta jami'in iya cewa kakku ka burin gamuwa da bakan gaba ku ma da baku lafiya da yaƙi sai in ya zo haka nan ba neman yaƙi yaƙi ba yaƙi zai da ruwa ce in ta zo Allah ce in suka karkata suka nemi sulhu fashi na hala kai ma ka mai kauya ka karkata kaka ce a mai wadara ne innahu huwa sami'ul alim shi Allah mai ji ne game da komi kuma masani kan komi fajina kenan in wa in janu da salim fajina la in suka karkata wajen sulhu kai ma ka karkata wa tawakkal ala Allah sai zaka damu da cewa za su yaudara ne za su wane ne kai dai ka dogara ga Allah Allah baka dama in an nemi zaman lafiya ka nema kaka dauki akwai wanda akwai wane ne a wa tawakkal ka dogara ga Allah kun wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah kaka ce kaza kaza ne ko akwai wanda a ciki kai dai sa hannu kuma ka dogara ga Allah ka bar mun Allah kun ai sa hannun domin Allah innahu huwa samil alim Allah mai ji ne kuma masani wa in yuridu an yakhda'uka wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin na'am wa in yuridu an yakhda'uka wannan neman zaman lahiya suka nema a zo a zaman lahiya suka ce aka ce kame kauya kaka iya ya ka sai akan ka akwai yaudara ko to Allah ya ce wa in yuridu an yakata uka ko da suna nihin yaudara ce da suka zo sun zo don sai yaudare ku ne Allah ya ce fa in hasabaka Allah kenan kaka damu mai kauya ka dogara ga Allah Allah ya san maka shi zai maka shi zai maka Allah shi zai maka maganin sharrin hasabaka Allah kuma ka tuna wallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah shine daman ya taimake ka ya karfafa ka da nasarar shi ya karfafa ka da goyon bayan masu imani kakka damu mai kawiya a sulu kurum amma akwai wadare Allah zama kamar ganin ka ne kamata mu tsaya Allah kai mu shiga gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته